وكانوا من عند الله لا تجعل محمدا فكنت وراء الإله شفوءا يرحمه فكيف كان وأسما لذلك ويرى الأمر ولا يكون ولا تعتمد في أرضها فقالوا هذا والذي تنتهيه تقول حتى الأبي ذكرنا فيا رسول الله وعزة القرآن وعزة الأقوام يقول القرآن فيا سيدنا برهانا فيا سيدنا برهانا Thank you. فلا حرب إلا شراب وعيهم تبين ونسيت وحضورا بكيفتين أنا الكل مني الكل والكل من على فقط هذا القول كان الله يقول فيا سيدنا رحمنا قولي أمانة فإن تسأل الرسول فأيها الرسول ثم لا إله إلا الله gode wa Allah kullum yana da haɗuwa da haƙi a sai da shari saboda mukewa musulmi ya hau wannan babban kwari ya zauna ba tare da kai a yanzu samu gaggaci wani ayyuka gari ayyuka saboda mutum jirima shi ne zai zo ya hau wannan wuri shi ne ba shayar da mutum da wata nuna a ne wa kuma ba ya taɓa da mutum
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما أولد والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم شهور ومن زمان مولاي سيد الشيخ ابراهيم المسلم امام sauran manya-manyan shekaru da mukaddamu da kalifofin zawoyi da sauran wanda suke tare da mu wannan waje na koya ma'aiki a da salatu wasalam maza da mata masu sauraro a wannan waje da masu haron cikin gidaje da waje da kafofin wasu labaru duka muna mana sallama ta musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bayani akan ma'aiki alaihi salatu wa salam abu ne tun da aka haife shi kamar yadda wani ke faɗa duniya ba ta rike bakinta ba tana ta bayani a kan sifofinsa tana ta yaba masa halittu da dukkan abubuwan da suke cikin kawon suna suna ambatonsa tare da ambaton masa da bahana da ta'ala wanda har ila yau ba a gama ba da an gama ba za mu tabo wannan mawuyi ba domin haka alayhi salatu wa salam kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya halice shi farko gabanin babu komai yana ruhu yana hakika wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya duba cikin halittunsa babu halitta wanda yake da kamala da jamala kamar bashariya sai Allah subhanahu wa ta'ala ya fito da shi ta wannan tura ta halitta bashariya domin haka ne Allah subhanahu wa ta'ala yake iya mayar da halittu daban-daban zuwa wasu tura daban-daban haka Allah subhanahu wa ta'ala ya fito da shi a bashariya gabanin ya fito da shi a bashariya yana nan yana tasarrufi cikin kawo da haskensa da hakikanninsa da Allah subhanahu wa ta'ala ya halice shi wanda shi ne kadai ya san wannan hakika har Allah subhanahu wa ta'ala yake tabbatar mana da wannan yake cewa wa idza akhadha Allahu mithaqa an-nabiyyina lamma atainahum min kitabihi لما آتيناهم أو لما آتيتكم من من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلك بإذني قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين أولنا آية الله سبحانه وتعالى ينونا من الشيء وما عليه الصلاة والسلام ya zo wa annabawa da mursalai ga baki ɗayansu ka bayyana ya zo mana mu a wannan al'umma da shafsiyarsa da gangan jikinsa su kuma ya zo musu a nurinsa ya zo musu a hakikarsa kamar yadda wannan al'umma Allah yake ce mana laqad ja'akum rasulun min anfusikum su kuma annabawa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce musu ثم جاءهم رسول مصدق لما معهم هكذا الله سبحانه وتعالى يبين أن حقيقة شكل بشرية sai ya bashi suna sunan da ya fi dukkan sunaye wannan suna Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗauko wasu haruffa guda uku waɗannan haruffa guda uku su ne ha'u da mimu da dal da wannan da waɗannan haruffa guda uku ya ɗauki suna ya bashi ake kiran shi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a cikin Qur'ani da waɗannan haruffa ake kiran shi Ahmadu cikin Injil ake kiran shi Hamidu cikin Attaura ake kiran shi Hadidu cikin Zabura waɗannan sunaye gaba ɗaya an ɗauko su ne da waɗannan abubuwa guda uku ha'un da mimun da dallu sirrin waɗannan abubuwa guda uku kuwa su ne a koyaushe a adadi a lissafi aka buga ɗayan su cikin ɗaya to zai fito mana da adadin wani halitta daga cikin halittu Allah subhanahu wa ta'ala misali idan aka buga haɗin cikin mimu zai fito da wani adadi aka buga mimu cikin haɗin ma zai fito da wani adadi aka buga mimu cikin dannu ma zai fito da wani adadi in aka buga dannu cikin mimu ma zai dinga fito da wani adadi kuma adadin da aka buga aka kara buga shi cikin ne sai kara fito mana da wani adadi domin haka ne idan muka duba wannan suna Muhammad Muhammadu za mu ga cewa sunan yana ɗauke ne da haruffa guda biyar mimun guda uku da kuma haku da dallo kowace mimun idan aka rubuta ta zai baka adadi casa'in ne saboda in ka rubuta mimun mimun arba'in ne mimun guda biyu arba'in biyu da kuma ya wacce take goma ne ta ga an samu casa'in muna da casa'in casa'in guda uku sannan idan ka zo ka rubuta dalu dan hudu ne alif ɗaya ne lamu kuma talatin ne in ka zo ka rubuta ha kana da ha takwas kana da kuma alif kuma guda ɗaya a lokacin da ka ake casa'in casa'in guda uku sannan ka ɗauko talatin na damu ka hada adadi zai baka ɗari uku shi sannan idan ka ɗauko dan da ali dubu da ɗaya kenan zai baka jiya sannan idan ka ɗauko takwas da ɗaya ka haɗe zai baka tara idan ka hada tara da biyar zai baka goma sha hudu idan ka hada goma sha hudu da ɗari uku kuma zai baka ɗari uku da goma sha hudu wannan shine adadin manzanni gaba ɗaya da aka buga waɗannan haruffa sai wannan adadi ya fito domin ma'aiki a yin salatu wassalam da aka tambaye shi cewa musalai nawa ne sai ce su goma sha uku saboda su da uku da goma sha uku saboda tawafi irin nashi ba na bai yi lissafi da kansa ba sai ce manzanni su dari uku ne da goma sha uku inda shi ne to shi ne zai baka ɗari uku da goma sha uku adadin hankulansu a wannan hukumin sai ya fito mana da adadin manzanni gaba ɗaya to haka nan in ka ƙara bugawa zai zo ya fito maka da adadin annabawa gaba ɗaya dubu da shi dubu a cikin da hudu haka nan ka dinga bugawa cikin waɗannan abubuwa cikin junansu za ka samu adadin sammai bakwai a ciki za ka samu adadin karsai bakwai a ciki za ka samu kuma adadin sammai bakwai da karsai bakwai ɗin da wani duniya a ciki ka zo ka samu adadin mala'iku a ciki gaba ɗaya su da yawan su ka samu adadin bashariya ɗan adam da Allah ya halitta a ciki a cikin kuma ka samu adadin jinnu da aka halitta gaba ɗaya ka samu adadin tsubin ruwa da Allah ya halitta ka samu adadin bishiyoyi da tsuntsaye da sauran dabbobi da dukkan abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta ta hanyar hukun waɗannan abubuwa masu daraja guda uku sallallahu alaihi wasallama domin menene domin Allah ya tabbatar mana da cewa shi ne asalin halitta shi ne asalin wujudi domin Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar mana da cewa da shi ne Allah ya samar da wannan kawo gaba daya domin haka ne wannan suna domin girmansa Allah subhanahu wa ta'ala ya ajiye sunan wurare guda hudu a cikin Qur'ani wa ma Muhammadu illa rasulun kada kana min qabli rusul أفأيمات أو قتل انقلبتم على أعقابكم هل الله يكفي وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين هو خاتم النبيين هل الله يكفي والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم الله يكفي محمد رسول الله haka ne Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo sunan Ahmad cikin injil a wurare guda uku sannan kuma ya kawo sunan Halimu a wurare guda uku a cikin Ashaura ya kawo sunan Hamidu a wurare guda uku a kowanne daga cikin Al-Zabura haka nan waɗannan kurkuku guda waɗannan kurkuku guda hudu nan Muhammadu Muhammadu guda hudu cikin Qur'ani ahmad guda kuma cikin inji sannan hali guda kuma cikin attaura hali guda kuma cikin zabura su ma in ka buga su cikin wadancan harkar da muka fara ambatar su haɗu da jiru da dallu za su ba ka wasu adadi haka Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo waɗannan kurkukun ya saka cikin waɗannan littattafai cikin al'ummar samawiya ya ajiye su domin ya nuna cewa wannan suna da ne wannan suna sun cinye gabar da yamma da kudu da arewa gaba ɗaya duk inda iska ya ja ya tafi wannan suna zai tafi ne wannan sunan zai tafi duk kuma inda Allah subhanahu ta'ala ya hadita lamarin wannan mai suna sai ya isa wannan waje domin me domin darajar ma'aiki a salatu wassalam haka nan maulan shek muhammad ibrahima yake cewa yake cewa in ka bibiya ayoyin qur'ani gaba daya za ka ga cewa qur'ani ya sauka yana sifar da ma'aiki a cikin salatu wa salam yake cewa ala ya rasulullah ya mutu ya mutu wasi tanazzala qur'an karim bi hurmati yake to ya kai ma'aiki ya wanda saboda sifar ta ne Qur'ani mai girma in hutunsa gaba ɗaya ya sauka wanda wani ko suna ganin wannan akwai iskari domin a cikin Qur'ani akwai tarihin su Fir'auna suna Maruru a cikin Qur'ani akwai tarihin su Zulkarnaini akwai tarihin su Hamana su Karuna da makamancin wannan da annabawa daban-daban ta yaya haka za a ce Qur'ani gaba ɗayansa yana sifanta ma'aiki a cikin salatu wassalam warware wannan iskari cikin sauki shi ne Qur'ani ya tabbatar mana da cewa gabanin ma'aiki ya yi buhuri ya yi buhuri a cikin wannan duniya larabawa suna da harshe ma'ana suna magana amma ba su da harfan da suke rubuta maganar don haka ne Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan yatlu alaihim ayati llahi su larabawa al-ummiyuna ne idan aka ce al-ummiyu shine wanda baya rubutu baya karatu kaga kenan tunda su ba sa rubutu ba sa karatu ba su da harufa kenan domin harufa ake rubutawa harufa ne ake karantawa su su ummiyuna ne ba sa rubutu ba sa karatu in ka ga wani balarabi yana rubutu ibiriya yake rubutawa ba wai larabcin da suke magana shine yake rubutawa ba kamar da Allah subhanahu ta'ala ya bayyana haka alladina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya har yake cewa ma'aiki alayhi salatu wa salam wa la taqutuhu bi yamini idan lartaba al-muslimuna kaga wannan yana nuna maka cewa gabanin ma'aiki ya bayyana harufan da yanzu muke amfani da su muke rubutu rubutun da muke karantawa duk babu shi ma'aiki alayhi salatu wa salam shi ne ya zo da waɗannan harufa karkashin dalilin waɗannan ayoyi to domin haka ne za ka zo ka zama aiki a dai salatu wa salam duk wani harafin da ya fito ya zo da shi idan za ka karanta qur'ani ko kisar fir'auna ko kisar hamana ko karuna ko ma ne za ka karanta a cikin qur'ani za ka ga waɗannan kalmomi an gina su da haruffan da ma'aiki a cikin salatu wasalam ya bayyana su cikin larabawa ne to domin haka waɗannan haruffa da zarar kana shirya su kana fito da kalmomin qur'ani kana karantawa to siko su kana sifanta ma'aiki ne a cikin salatu wasalam saboda kowace kalma idan ka samu ba ko jin ko ha a ciki wannan kalma tana nuna wanda ya kawo waɗannan haruffa ne domin haka za ka ga farko farko surorin da aka ce alif lamin aka ce alif aka ce lam aka ce mim haruffan wasu daga cikin haruffan da ake shirya magana da rubutu wasu za ka ga an ce alif lamin sa sa wasu an ce ka wasu an ce ba wasu an ce yafi wasu an ce ba waɗannan haruffan guda goma sha hudu da aka shirya su surori an kawo su domin a tabbatar da cewa Qur'ani shi ne ya zo da haruffan da larabawa suke rubuta yaran kuma Qur'ani shi ne ya zo da haruffan da larabawa suke rubuta maganar da suke suke tattaunawa a tsakanin to domin haka idan ka ce alif lam mim alif din da ka ambata ma a cikin alif lam shi ya sauko da wannan alif din saboda haka farkon abin da an zai turanta zai sifanta shi ne wanda ya kawo shi misalin wannan kuma shi ne za ka zo ka buga nan kaduna in aka ce kaduna asalin a ce wane ne ya kafa kaduna iyaka gunda ya kafa kai gunda asali ya kafa aka kira shi kaduna yanzu da Allah in ka kasa kaduna zuwa kashi ɗari bai wuce kashi ɗaya da kashi ba asalin gunda shi mutumin ya kafa aka kira wannan gari Kaduna amma yanzu sau da gowar kashi casa'in da tara gaba ɗaya Kaduna ake cewa inda shi ne ya zo ya kama ɗin da sauran wuraren da daga baya suka zunjuru suka faɗaɗa to duk gaba ɗaya sunansa Kaduna to kamar wannan ne ma'aiki alaihi salatu wassalam da ke shi ya kawo waɗannan haruffa waɗannan haruffa duk abin da za ka karanta a cikin Qur'ani da waɗannan haruffa ne aka suranta aka aka aka shirya wannan abin da kake karantawa a cikin Qur'ani kamar gidansa to domin haka ne ma'aiki alaihi salatu wassalam da wani shirin haka ibrahim yake cewa ala ya rasulullah ya rabbi ya rabbi wasi tanazzala alquran karim bi ummati sannan qur'ani yana ayyada wannan ma'ana inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa قد أنزل الله إليكم ذكرا سيدي رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات domin larabawa ko a larabci ko a nahawu idan ka kawo sunaye iri daya na kira ka kawo sunaye iri daya na kira ko guda biyun nan kowanne daban-daban ne kamar yadda Allah ya ba su da cewa inna ma asuri inna ma asuri sabra inna ma asuri yusra ya kawo yusra yusra guda biyu dukkan su iri daya ne kowannen su na kira ne saboda haka daban-daban ne ma'ana yusur na biyu din ba shi ne na farkon ba amma lokacin da sunayen ya zama su daban-daban ne dukkan su abu guda ne an Allah da yake kan anzalan lahu ilaykum zikran sai yace rasulan zikran wani abu ne daban rasulan wani abu ne daban to kowannen su ya zama suna kira to tunda ba a kawo wa a asifa wa a tsakani ba ba ce zikiran wa rasulan ba aka ce kan anzala Allahu ilaykum zikran aka ce rasulan to kamar an ce kan anzala Allahu ilaykum rasulan ne saboda haka Allah da yace hakika ya saukar muku da Qur'ani sai yace rasulan yatlu alaykum ayati Allahi mubayyana Qur'ani shine manzon da yake karanta ayoyi bayyanannu shine Qur'ani saboda haka irabi guda biyu ne in ma ka ce izini na biyun nan badali ne wa in ma ka ce asul bayan ne in badali ne takdirin da zai zai kasance kan anzalan dawo ilaikum rasulan Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar muku da ma'aiki alaihi salatu wa salam idan kuma kai irabin sa ku bayani in kace kan an da dawo ilaykum zikran to ana sun bayani ne ake nufi da zikran din nan sai Allah ya ce rasulan yatlu alaykum ayatin lahi mubayyinat shi qur'anin da ake magana a kansa ba komai bane shi ma'aiki alayhi salatu wassalam wanda yake karanta ayoyi bayyanannu to shi ne qur'ani haka Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون في قرآن لن أنبتم كريم وأنبتم أكيم كريم وسوف تسألون ذات البيض أكم ون النئمة كبرى نئمة ذات har Qur'ani ya zo ya kasance an wasu muku ne kuma an wasu wannan al'umma ne haka nan Allah subhanahu wa ta'ala a cikin Qur'ani idan ka zo ka jijiya gaba daya to za ka ga ma'aiki alaihi salatu wassalam shi ne yake karanta Qur'ani shi ne yake fito wannan Qur'ani ake bayyana shi domin haka a duk lokacin da kake karatu Qur'ani farkon wanda zaka tuna shi ne wanda ya zo da Qur'ani farkon wanda zaka tuna shi ne wanda shi ne farko da ya karanta Qur'ani da hannunsa domin haka Aisha radiyallahu ta'ala anha da aka tambaye ta kurukin ma'aiki sai ta ce kana kurukin Qur'ani Qur'ani ne ga baki ɗayansa kurukin dabi'o'i da halaye na ma'aiki a yin salatu musulam karkashin wannan ma'ana da bautan shirin ma'amud musulima ya faɗa ala ya rasulun da ya mana bi wasihi ta zanzara Qur'anin karimin bi hurmati domin haka Allah subhanahu wa ta'ala yayi wa ma'aiki a yin salatu musulam sahabbai wadanda ba mu shirin su gaba ɗaya Allah subhanahu wa ta'ala yi wa ma'aiki a yin da su da mata wanda ba mu irin su yake cewa ya yi sa annabi da sunna ka ahadin min an-nisa'i yattaqiqu Allah subhanahu wa ta'ala yayi wa yayi wa ma'aiki a yin da su da iyalai wanda ba mu irin su yake cewa yake cewa ahad abu ya yake cewa أهل البيت مطهرة متطهرة حتى أن سبحانه وتعالى يجمع أيدي عليه الصلاة والسلام جريء الأمين والنباب في المتقبعك لا أقسم بهذا البلد وأنت هند بهذا البلد ينفي وأن الجريء والتين والزيتون وطول السنين وهذا وهذا البلد الأمين هذا ما يجي عليه الصلاة والسلام ينفي الأمين والتقبعك في كون السنة والكونان يجي الأمر فإنهن في فكرة يعملونها haka Allah subhanahu ta'ala ya saukar da surori waɗanda suke tunatar da tarihin sa Allah subhanahu ta'ala ya saukar da suratul jin al-tarakin fa'ala rabbuka bi asabihin domin kada a mance da shekarar da aka haife shi domin a shekarar da aka haifi wani idan aka yi wani abin mamaki to ba za a taɓa manta a haihuwarsa ba saboda wannan abin mamakin da ya wakana a cikin shekarar da aka haife shi shi ne aka saukar da kuma rufi a lantarkin fara bakar da aka ya fara shi Allah subhanahu ta'ala ya sauko da suratul kautsar domin ya tabbatar da zuriyarsa ila yau kiyamati domin kuma ya tabbatar da cewa zuriyar duk wani wanda yake gaba da shi yankanke yankanke ya ce haka na Allah subhanahu wa ta'ala ce na asaina kal kawsar fasal bi rabbika wa la min shari'a kan wal afsar Allah subhanahu wa ta'ala saukar da sura gaba daya da take bayani weza weza na zamanin sa da geografiya na zamanin sa domin kar amince da wannan yace ila quraish ila lailatul shita'i wa sayf فليعبدوا رب هذا البيت الذي اقامه بالجوع وامنه بالخوف domin ya nuna cewa yanayin wayan sarkunsa akwai zafi akwai sanyi sannan kuma ana cikin wani irin yanayi na yunwa da karancin abinci da karancin ruwa haka Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da ya saukar da suratul ikhlas domin ya nuna ubangijin da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko shi da shi domin haka ne bai ce huwan lahu ayat allahu samad ba ya yi ce kun huwan lahu ayat allahu samad wannan jirgin fara wannan kullum shi ne domin a nuna cewa to idan kuna da allolin ku a ce kuna da lata kuna da manata to ni kuma ga ubangiji na ga Allah na ni kuma domin haka Allah ya ce kun huwan lahu ayat allahu samad لم يلد ولم يولد ولم يكن له ولم يكن له كفوا احد هذا الله سبحانه وتعالى ينون غاتا مأيكي عليه الصلاة والسلام يصف الجاهد سونا يميل الناس يجب سوى لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم يكلاش الرؤوف يكلاشكم الرحيم بيطيع انبا har wasu ababe waɗanda a haka wasu ke cewa sako ne sai ma'aiki a yin salatu wasalam Allah ya bayyana a cikin Qur'ani cewa idan a hakkin ma'aiki aka faɗi waɗannan abubuwa ba za su zama ko sako ba in Allah subhanahu ta'ala yake cewa وما نقموا إلا أن آتناهم الله ورسوله من فضله الله سبحانه وتعالى يكرا ya kira kanshi al-mughni mai wadatarwa ya kira manzansa al-mughni shi ma mai wadatarwa Allah zai wadatar da fadalarsa ma'aiki a yin salatu wasalam zai je ya dauku a kusanar Allah shi ma ya wadatar haka Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa yake ce shi a al'amar yake al'amar za mu alai zai ce wa al'amta alai sai nuna Allah al-mu'in ne mai ni'imantarwa ne sai kuma yake shi ma ma'aiki a yin salatu wasalam al-mu'in ne mai ni'imantarwa ne yake wa al'amta alai kai Allah ya mishi ni'ima kuma kai ma kai mishi ni'ima domin haka ma'aiki a yin salatu wasalam kamar yadda ya zuwa cikin sayyid bukhari yake cewa inna man babu mu'ti inna man babu mu'ti wa al qasi Allah subhanahu wa ta'ala shi mai bayarwa ne ni kuwa al qasi ne ni ne mai rabon arzikin Allah subhanahu wa ta'ala gaba ɗaya bayan Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'd darajat nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya sai ma yake alaihi salatu wassalam ya bayyana mana ma'anar wannan shi ne arziki gaba ɗaya na Allah ne Allah shi ne mai bayarwa amma ne kaso wannan arziki shi ne ma'aiki a Islatu Salam ya ce inna mallahu mu'ti wa ana qasim domin haka ne ma'aiki a Islatu Salam ba za mu iya yaba shi ba ba za mu iya sifanta shi ba Allah subhanahu wa ta'ala kai ne wanda ya halice shi shi ne zai iya yaba shi shi ne kuma zai iya sifanta shi domin haka ne a mulamu shek ibrahim ya fika cewa wajen yabon ma'aiki a ne salatu wasalam ba ki ni da kusurin duka ɗaya ne ba ki ni wani ne da ya shahara da da dolanci kusu kuma wani ne da ya shahara da fasaha da iya magana na'am to amma yake wajen yabon ma'aiki a ne salatu wasalam batini da kutu ya ce tijani ba kini wa kutu yake cewa linasru bahar amdahi bi rahawa mu bar kokin yabon ma'aiki alaihi salatu wasalam a jingine domin ma'aiki alaihi salatu wasalam wajen yabon shi da fadan simomi doro da fasihi dukan su guda dukan su abu guda uwa ɗaya uba ɗaya suke domin fasihi sai ya gama fasahansa ya yi ma'aiki idan aka kwatanta yabon da ya yi ma'aiki da darajar ma'aiki shi kuma ya yi zo ya zama doro da shi domin haka za mu bayyana السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله